إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته abarkamu da sake saduwa wannan yammaci na ranar talata wanda shine yammacin 27 ga watan Dhulhijja shekara ta 1443 bayan hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wanda ya dace da lissafin 26 ga watan Yulin shekarar miladiya ta 2022 wannan shine darasi na 53 cikin jiran darussa daga littafin Ishratun Nisa wallafar al-Imam al-Hafiz Abu Abdurrahman an-Nasa'i rahmatullahi alaihi al-Imam an-Nasa'i sahibu sunan ya rasu ne a shekara ta ɗari uku da uku bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama ya tsakuro wannan littafi daga asalin babban littafin shi mai suna as-sunanul kubra dan ya ware batu game da fiqhun musulunci akan mu'amalar zamantakewar aure da abin da ke da alaka da haka Allah ya saka mishi da alkhairi idan ba manta ba kafin mu tafi hutu na sallah da sauransu muna cikin tattaunawa ne a babukan da malam ya kulla mana game da babu ma zukira fin nisa'i abinda aka ambata game da mata wato yin taka tsantsan da su da guje ma ainihin abin nan ɗinsu wato shi'umcinsu ko sharrinsu ko wani abu zai bujurowa daga alakar mutum da su ta yabo yadda yake irin yadda ya saba ya ce zikiru likhtilafi ala abi raja'in fi hadha alhadith ambatan sabani game da da akai akan abu raja' wannan hadisi na na Annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa ya leka wuta ya ga mata da yawa an an tuna hadisin a darasin baya to baya ga wannan hadisin kuma yanzu zai kawo mana wasu ya kawo wannan riwayoyi daga wannan hadisi mabambanta wajen riwaya shida ko bakwai kamar da ya saba yanzu kuma zai sake kawo mana wasu riwayoyi da suke magana akan wata mas'ala mai kama da wannan shine wato umarni da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi akan cewa lalle maza su tsoraci mata su yi taka tsantsan da mata saboda mata ita ce su ne mabuɗin wato fitina ga 'ya'ya maza Allah ubangiji ya sa mu iya Allah ya sa mu tsira a takaice takaitawa al-Imam an-Nasa'i yace a lamba hadisi na 370 akhbarana Muhammad ibn Bashar qala haddathana Muhammad qala haddathana Shu'ba an Abi Salama qala sami'tu Aba Nadra يحدث عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الدنيا خضرة حلوة وإن الله مستخلفكم في آل ينظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء wannan hadisi wanda hadisi ne sahihi al-Imam Muslim ya ruwaito shi da Tirmidhi da Ibn Majah al-Imam nasai ya karbe shi ta hanyar malamin sa Muhammad ibn Bashar shine Bundar kenan Muhammad ibn Bashar ibn Usmana Bundarul Hadith malami ne mashahuri an sha jin magana a baya game da shi wanda mun ji cewa rasuwarsa shekara ta ɗari biyu ne da hamsin da biyu bayan hijira annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama shi kuma yace haddathana Muhammad ya'ni ibn Ja'far Gundar kenan qala haddathana Shu'ba Shu'ba ibn al-Hajjaj an Abi Salama Abi Maslama wato Sa'id ibn Yazid ibn Maslama al-Azdi al-Qasir qala yace samitu Aba Nadra shine al-Mundhir ibn Malik al-Abadi yuhaddithu an abi sa'id yana bada labari daga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Abu Sa'id al-Khudri an annabi sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam daga sayyidina rasulullahi alaihi salatu wassalam qala maikin Allah yace ad-dunya khadira ita duniya wato koriya ce khadira koriya ce mai kyau mai ban sha'awa hulwatun kuma mai zaki ce wato annabi sallallahu alaihi wasallam yayi amfani da ababe guda biyu abin kallo abin da zaka kalla ya burge ka koriya kala shi ke wakiltar wannan da abin da zaka sa a baki ka ɗanɗana ka ji daɗin sa sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya amfani da ainihin zaki saboda waɗannan abubuwa ne guda biyu da kowane ɗan adam yana neman su abu mai kyau da zai gani na na kallo da ainihin abu mai daɗi da ya saka a bakin sa wato wato abu al-Imam Nawawi ke cewa abin da ake nufi anan shine husnu halin nufusi kyan da zuciyar da duniya take da shi ga zukata wa nadaratuha da kuma kwarjininta wa ladzatuha da ababen daɗi da ake samu a cikinta dangin ‘ya'yan itatuwa da abinci mai kyau da sutura mai kyau da muhalli mai kyau da matan aure masu kyau ababen hawa masu kyau mallakar dukiya ƙarfin faɗa aji shahara kaza da kaza da- domin duka eh, duka zukata kamar da yake cewa fa innal fa innan nufusa tatlubuha hafifan talaban hafifan dukkanin zukata suna neman irin wannan abun iyakan iyakan nema Ah, ko kuma ya zama ma'anar wajen shine ma'anar ah, khadiratun hulwa shine ana siffanta yadda take da saurin gushewa domin duk wurin da zaka ga gashi da yabanya damuna ta yi yayi yabanya yayi abin yayi ya- yayi kyau ka bashi wata uku wata hudu wata biyar lokacin kaka zaka ga ya zama wato ya bushe ya zama karmani ya zama babu komai to khadira kenan hulwa da kuma abin da zaka saka a baki mai daɗi duk daɗin shi da ya wuce ya je cikin ka shikenan daɗin ya wuce zaka ji daɗin ne na ɗayan sakanni sanda kake tsotsa ko kake taunawa ko kake ainihin ah, cinyewa daga nan zaka ji babu kuma sauran daɗin a bakinka to wannan min haisu fana'iha ta fuskar ainihin wato gushewarta kuma sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa lalle zan ba ku wato Allah ya ce ah, zai Allah ya alƙawarin zai ba ku khilafa zai ba ku shugabanci ah, binnin a duniya ya ga abin da za ku yi shin za ku yi umarni da da'a sane ko ku za ku biye wa saban Allah da sha'awa sha'awan duniya Allah ubangiji ya tsare mu sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ƙara cewa kuma a cikin wannan hadisi fattaqun nisa to ku ji kuma tsoron mataye ku ji tsoron mata fa inna awwala fitnati bani isra'ila kana fin nisa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce saboda farkon fitinar da Allah ya jarabci bani isra'ila shine fitina game da ma- mata fitintunuwa game da mata nan da aka ce annisa wato istigraqul jinsi ne dukkan jinsin mata matanka ne na aure ƴaƴanka ne mata kanne ne ɗalibai ne abokan kasuwanci ne makwabta ne mahaifiya ce gwaggwa ce kowace ce inda mace ce to tana iya zama maka wani sanadiyar wata fitina da aka ce ka guje ma wannan abin da zai zama maka fitina a wannan eh, banu isra'ila malamai sun yi kokarin tattauna akan me ake nufi da cewa fitinar banu isra'ila ta kasance farko game da al'amarin mata ne aka ce al'amarin ya faru ne ta kasancewarsu sun kasa yi wa matansu tankiya abu na farko da zai fitine ka game da matarka shine ka kasa umarninta da kyakkyawa ko hana ta daga barin mummuna banu isra'ila sun kasance suna ganin matansu na fita babu sutura mai kyau suna fita ba tare da sun nemi izininsu ba suna fita su tafi inda suka ga dama bukukuwa kasuwanni wuraren cakuɗaɗɗe ne maza da mata amma sun kasa hanawa sun kasa hana matansu sun kasa hana ƴaƴansu suna jin nauyinsu musu faɗa ba sa so su ɓata rai da sauran ire-iren abubuwa irin waɗannan wannan ya jawo musu fitina ta wannan fuskar har matan suka fi ƙarfinsu suka zama ba su da ta cewa akan mata ko kuma abin da suka yi sakaci da shi na suturce mata da killace su da sanya musu hijabi da shamaki daga maza a janubai aka bar maza da mata suna cakuɗaɗɗeniya a kasuwanni da makarantu da sauran wurare da wannan ya haifar da illa mai girma a cikin banu isra'ila zaka ga kuma waɗannan abubuwa kamar kamar ka ce ah, wato masalan bi masalin yadda banu isra'ila suka fuskanci wannan jarabawa to wannan al'umma ma ita ma tana cikin wannan jarabawa keke da keke Allah ubangiji ka tsare mu Nabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa fa inna awwala fitnati bani isra'ila kanat fi nisa'i sai mala yace akhbarana amr ibn ali qala haddathana yazid ibn zura'in wa yahya ibn sa'id qala haddathana sulaiman at-taymi an abi usmana an usama ibn zaid qala qala rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama ma taraktu ba'di fi an-nasi fitnatan adarra 'ala ar-rijali min an-nisa' wannan isnadi shi kuma ta hanyar amru dan aliyu ne fallas kenan al-imam al-fallas shi ke riwaya daga yazid ibn zurai abu muawiyah al-aisi kenan ko Eh, daga cikin rijalul jama'a al-aishi afwan shi ne da shi da yahya ibn sa'id suka koyar da ainihin amru dan ali shi kuma su kuma suka ce daga sulaiman ibn tarhan at-taimi babban malamin nan cikin ainihin malamai ya rasu a shekara ta ɗari da arba'in da uku an abi Usmana daga malami cikin tabi'ai shine Abu Usman an-Nahdi rahmatullahi alaihi muhadrami ne an Usama ibn Zaid daga Sayyidina Usama dan Zaid al-Hibb ibn al-Hibb radiyallahu anhuma qala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ma'aikin Allah tsira da aminci su tabbata a gare shi yana cewa ma taraktu ba'di fitnatan fin nasi fitnatan ba wata fitina da na bari a bayana kwatankwacin irin fitinan adarra alal rijali wadda za ta cutar da mazaje fiye da minin nisa'i fiye da mata akwai fitintunu da yawa a duniya akwai mulki akwai kuɗi akwai shahara akwai ilimi akwai tsawon shekaru ma na iya zama abubuwa da dama suna iya zama mutum sanadiyar jarabawa amma dai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce su jinsin maza to ba su da jarabawa kamar jinsin mata wannan hadisi yana cikin bukhari da muslim hadisi ne wanda yake ainihin wato mai matukar ban tsoro da kuma malamai sun tattauna a kan shi kwarai da gaske cewa fitinan abin nan wannan fitina ta, ta mata ga maza abin tsoro ce ga bayan Allah ga baki ɗayansu domin ga hannun sallama ya ya kawo ta gaba ɗaya a jumlace kamar da Allah yake cewa zuyina linnasi hubbu shahawati minan nisa kaga an gabatar da mata akan sauran sha'awa sha'awa to da haka mihinar da Allah yawan maza ta al'amarin mata wato mihina ce wata take babba haka Allah ya bada labarin ta a matsayin abu abun ɗaukar izina wajibi ne mumini ya nemi tsarin Allah ya kuma kwadaitu da Allah ya tseratar da shi ya nemi tsira daga sharrin ainihin mata kai ya ce shi zai iya da su ko kuma shi tsararre ne ko shi mai tsarki ne babu wanda ya isa ya faɗi haka ana ruwaito wani hadisi duk da bai inganta ba ana cewa wai shaidan ya ce da ya gama ce da ya ga mata sanda Allah ya halicci mata wai da ya gansu sai ya farin ciki yake cewa hadhihi haba lati allati la yakadu yukhti'uha man yusa'u biha ce waɗannan su ne tarko na wanda ba wanda zai iya kubuce musu in dai ya haɗu da su duk da hadisi ne wanda bai inganta ba amma dai babu shakka kamar da Allah ya ce inna kaida kunna azim amma kirci mata yana da girma Allah ka tsare mu قال أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا Isma'ilu. قال حدثنا عمرو ابن أبي عمرو عن أبي سعيد المقبري عن عن عن أبي هريرة عن النبي صلى أن النبي صلى الله عليه وسلم انصرف من الصبح يوما wannan ta hanyar Ali ibn Hajar ibn Iyas as-Sa'di al-Marwazi daga Isma'ilu daga Amr ibn Abi Maisara Amr ibn Abi Maisara zuwa ga Abu Sa'id al-Maqburi zuwa ga Abu Hurairah daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa أن النبي صلى الله عليه وسلم انصرف من الصبح يوما وترانا النبي صلى الله عليه وسلم يا إدد صلى الصباح فأتى النساء sai tafi inda mata suke bangaren mata a can wato kuryar masallaci kenan fawa kafa alaihinna qal yaje ya tsaya a gaba gare su sannan sai ya ce ma ra'aitu min nawaqis uqulin qattu wa dinin arhaba bi qulubi zawil albab min kunna annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da mata cikin wa'azinsa ban taba ganin mutane masu ragaggen hankali masu raunin hankali da raunin addini ba har abada ban taba gani ba amma kuma wanda suke iya wato dagwalgwala hankalin masu hankali su rikita masu hankali irin kudin nan mata yace amma nuqsanu dini kunna karancin addinin ku da nake ishara shine fal haidatu lati tusibu kunna na magana akan haila da take riskar ku duk wata tamkusu ihda kunna masha Allahu an tamkusa la tusalli sai kaga mace ta yi kwanaki ba ta sallah wala ta sumu kuma ba ta azumi fa zalika nuqsanu dinukum wannan shine karancin addini eh a duk mace a wata akwai kwanakin da ba ta sallah za ta za ta zasha azumi ko da ramadan ya zo wannan annabi sallallahu alaihi wasallam da kanshi yace na kasa ce a addini wa amma nuqsanu uqulikunna karancin hankalinku kuma fa shahadatukunna inna ma shahadatul mar'ati nisfu shahada muktasarun yace abin da ke nufi kuma karancin hankali shine saboda wajen ba da shaida idan ana neman shaidan namiji daya to in ba samu namiji ba in mace ce sai an kawo biyu in biyu ake nema ba samu mace ba samu namiji ba sai an kawo guda hudu to wannan shi nake nufi da na ƙasa a cikin ainihin wato hankalinku ya jama'a musulmi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kanshi ne faɗi wannan kuma hadisi ne ingantacce babu kura akan sa ibnu khuzaima shi ma ya fitar da shi musamman wannan lafazin da haka nasiyar da nake wa mutanenmu musamman masu ra'ayin feminism ko makamantansu ku dinga takawa nesa nesa daga jayayya da maganganu da hukunce hukunce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam babu shakka wannan magangara ce ta halaka eh duk abin da za ku yi ma kuna ganin sai kun bi wannan aqida to ku kiyayi a hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ne ya faɗa kuma waƙi ne da haka babu wanda ya canza wannan magana ana magana akan taron jinsin maza da taron jinsin mata kai sai ka ɗauko wata magana ai ga wata mata ko mai basira ko mai hankali duk ba a musa maka wannan ba ai mun ji a baya ma Aisha manzo Allah sallallahu alaihi wasallama matarsa aka ce kanat rajulatan minan nisa ta kasance wato abin nan wato wato muzakkara ce ko kamar da Bahaushe yake cewa muzakkara ce cikin mata to ana iya samun irin wannan istisna'at din da shawar din kuma ba a kiyasi da su amma jinsin mata da suke haila gaba ɗayan su to ba su da cikakken hankali sa da na kasashen hankali manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama ya faɗi wannan Allah ya samu dace قال قال اخبرنا صفوان بن عمرو الحمصي كنان قال يتي حدثنا بشر بشر بن شعيب بن أبي حمزة آه قال أخبرني أبي يتي بابانا واتو شعيب دين كنن أن دينار أبو حمزة سننش دينار آه يابان لاباري أن الزهري دك محمد بن شهاب الزهري قال يتي آه أخبرني حمزة بن عبد الله بن عمر babban malami cikin tabi'ai dan gidan sayyidina Abdullahi dan Umar jikan Umar ne Hamzatu dan Abdullahi dan Umar malami ne limami cikin fiqat anna abdullahi ibn umara qala yace babana abdullahi dan umar yace lammashtaka rasulullahi sallallahu alaihi wasallam to mu kiyaye wannan danganta wannan abin nan musnadin ga abdullahi dan umar zai zo mana magana akai cewa akwai muhalafa tsakanin shi abin nan wato sha'ib ibn abi hamza ya saba wa ma'mar eh ma'mar kuma ya fi shi karfi a wannan waje ma'amar ibn rashidin sana'ani da shi ya yi rotu shi ma daga azuhuri za mu zo mu je a gaba kaɗan insha Allah. To ya ce Abdullahi Umar yana cewa lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya rashin lafiya shakwa hulladi tuwfiya fi. Rashin lafiyansa wanda ya rasu a ciki wanda daga nan rashin lafiyan ajali ne yayi ya ce to a wannan lokaci da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi wannan rashin lafiya ya ce sai ba da umarni cewa liyusalli linnasi abubakarin je a cewa Abubakarin na ce wa mutane sallah qalat Aisha ya Rasulullah inna Abubakarin rajulun raqiqun sai Aisha take cewa ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babana Abubakar mutum ne wanda yake mai raunin zuciya wa innahu la yamliku dam'ahu hina yaqra'u alquran in dai zai karanta alqur'ani baya iya mallakar hawayensa famur Umar ibn al-Khattabi yusalli lin-nasi ka umarci sayyidina Umar dan Khattab shi ya mutane sallah yafi baba na gajircewa fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce li yusalli lin nasi abubakar abubakar na ce je sallah faraja atu aisha aisha ta kara yin mishi magana akai fa qala ya ce li yusalli lin nasi abubakar na dai ce abubakar ne zai sallah fa inna kunna sawahibu yusufa lallai ku wato mata kuna nan irin dai yadda kuke mutanen annabi yusufa khalafahu ma'marun ma'maru ya saba masa shi wane shi shu'aibu dan gidan Abu Hamza wannan hadisi ne sahihi wanda yake ainihin wato tabbatacce wannan irin riwaya ita ce irin riwayar Imam Tabarani a cikin Musnad ash-Shamiyyi to bari mu ji dayan dayan riwayar wadda take ingantacciya ita ma ta hanyar shi wancan din ta ma'mar riwayar ma'mar da aka ce khalafahu قال أخبرنا زكريا ابن يحيى السزجي كنن خياط السنة قال حدثنا إسحاق ابن راوية قال أخبرنا عبد الرزاق عبد الرزاق الصنعاني قال يتي حدثنا معمر يعني ابن راشد الصنعاني عن الزهري دك محمد ابن شهاب الزهري عن حمزة ابن عبد الله بن عمر كدجي إسناد أنا عائشة wannan sai ce daga Aisha maimakon wancan daga Abdullahi dan Umar shine shine wanda yake wato akwai shizuzi din a ciki qalat tace lamma marida rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala muru ababakar yusalli bin nasi da sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yayi rashin lafiya sai ya ce ma mutane ya bada umarni ya ce a ce na ce abubakarin yayi sallah fa qultu ya rasulullah sai ni aisha na ce inna ababakarin rajulun raqiqun idza qara alqur'ana lam yamlik dam'a ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi fa Abubakar mutum ne da yake da saurin kuka idan ya fara karatun alqur'ani bai iya mallakan hawayensa falau amarta umar yume ghair abubakar me zai hana ka sa wani wanda abba bakar ba qalat tace wa ma bi illa an yatasha'ama nasu bi makani awwali man yaqumu maqama ta'ani rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tace na wadi wannan magana ne ba wai dan da gaske ina so ka aba mahaifina ba a'a ina so ne kada a samu wani wanda zai kalli abin a gungunce ko wani wanda zai ce a'a bai dace ba ko wani ya jayayya da mutumin da zai tsaya ya fara yin sallah a matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam faraja'atuhu marrataini faraja'atuhu marrataini aw thalathan taje ta mayin mushi da zancen so biyu ko so uku kala di yana cewa muru ababakar yusalli bin nasi fa inna kunna sawahibu yusuf nace abubakar nace yi sallah ku mata kuna nan dai mutanen zamanin annabi yusuf nabi sallallahu alaihi wasallam mata wannan magana wannan hadisi wannan ita ce riwayar bukhari wadda ya fitar da ita a wurare mabambanta fiye da wuri goma da siga mabambanta kamar yadda ya ainihin wato sabai rahimahullah kuma akwai maganganun da malamai suka fitar sosai a cikin wannan riwaya musamman game da al'amarin limanci wa ya kamata ya yi limanci a wasu hadisan an ce ummul qauma aqra'uhum likitabillah shi kuma bukhari ya hujja da wannan akan cewa wanda zai bin nan wato limanci shine wanda ya fi fiqh wanda ya fi sanin addini ba wai kai mujarradin tilawa da yake almutabadar min lafzi alqurra ba kuma musamman tunda su a zamanin da an ce qurra'u to ba irin waɗannan namu mahaddata doran harfan kalmomi da jumlolin ayoyin alqur'ani bane ina fata mun gane masana ne ake cewa qurra'u ada wallahu almusta'an to abin da yafi alaka da mahallin tattaunawa anan shine cewa da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna kunna antunna ko inna kunna sawahibu yusuf lalle ku mata mutanen annabi Yusufa. Wato, kun yi daidai irin aikinku na mata a kowane lokaci ya yi kama da irin aikin matan zamanin annabi Yusufa. Ta wace fuska? Malamai suka ce ta fuskar ɓoye abin da ke cikin zuciyarku ku bayyana wani can daban. Kamar yadda Zulaika da ta ji labarin cewa matan gari suna cewa imra'atul azizi turawidu fataha an nafsi sai ta aika musu gayyata ta aje musu kujera ta kawo musu abin sha da ci ta kawo musu wukake ta ce mushi ukhruj alaihinna falamma ra'aynahu yayin da suka ganshi akbarnahu suka girma al'amarin shi wa qatta'ana aydiyahunna suka fara yayyanka hannayen su ba su sani ba wa qulna hasha lillah suna cewa o ikon Allah ma hadha bashara kai wannan ba dan adam bane in hadha illa malakun karim wallahi wannan ba kowa bane sai mala'ika mai girma ma cikin mala'iku to wannan yana nuna yadda mutane idan suka ga abu wanda yake kamar khariqul ada za su fara tanan ko dai ba dan adam bane domin dan adam shi kamar halitta ce gama gari duk sanda ga wani mutum mai basira ko mai karfi ko mai wata siffa ta musamman sai a ce kai kamar ba dan adam ba ko dai mala'ika ne ko aljani ne sannan yana nuna yadda matan da suna zarginta sun ɓoye ainihin suma ƙaunarsu da kuma kulafucin suna so su ganshi suma sun ɓoye a cikin zukatansu ko kuma suka ce wajihul mushabaha shine wato yadda ainihin wato ita matar ta nuna musu girmamawa ta kira su ashe kuma ba girma suke so ba a tana so ne su ganshi su ba ta uzuri kaga abin ta bayyanawa na liyafa daban da abin da take nufi a zuciyarta to haka ita ma Aisha abin da ta bayyanawa na tambaya kamar tana neman a cire babanta ne a maso take ta tabbatar mishi a wata riwaya kuma cikin marasil na sunan Abi Dawud na Abu Dawuda ya zo da cewa shi sai na Bakar ne ya nemi Aisha ta roƙa mishi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kar a sa shi dan Allah baya so yi a taimaka ka a saka shi wallahu ta'ala alam almuhim wannan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ainihin wato ya bada ka'ida kenan amma game da cewa su mata a duk inda suke to kamar yadda kaga annabi Yusufa ya sha gwagwarmaya a hannunsu to hakan mutane za su ci gaba da shan gwagwarmaya a hannun a hannun mata musamman mutane wanda suke da wani abu da ya ɗaru akan na sauran domin annabi so me yasa ya samu jarabawa a gunsu saboda kyan da Allah ya bashi da kwarjinin da Allah ya bashi to duk mutumin da ya samu wani kyau na musamman ko wani kwarjini ko wadata ta dukiya ko sarauta ko ilimi ko kwarewa akan wata sana'a ko wani abu da ya fice akai ko wata shahara to dole sai ya fuskanci jarabawoyi tare da al'amarin mata da ke kewaye da shi tun daga 'ya'yansa da matansa da mabiyan shi ko almajiran shi ko idan a zamanance misali kalla ka ga yadda mashahurai musamman jaruman fina-finai ko mawaka ko makaɗa ko 'yan asharalle ko 'yan gambara ga sunan duka suna zama wato sources na fitinar su a cikin ransu shine mata wanda ake ce musu fans ko masoya ko mabiyansu ko wanda suke ainihin abokan aikinsu za su zama musu jarabawa iri daban-daban sai iya wanda ka ji labari to wannan haka Allah ya ainihin tsara sunnar rayuwar nan kuma babu abin da ya tsare kai daga wannan jarabawan sai neman agaji daga Allah kamar yadda annabi Yusuf ya yake cewa wa illa tasrif anni kaidahunna asbu ilaihinna sai Allah kai zaka tsare ni kawai haka Allah ne yake tsare mutum daga kaidi da makircin su sannan yana nuna halaccin mukhatabar mutum ɗaya da lamirin jam'i domin kaga Fatim Aisha tace kadai tayi wannan abu ko da yake a wata riwaya an ce Hafsa ma ta yi magana amma annabi me ko yace mata innaki la anti sai ce inna kunna duk mata ya yi amfani da wannan zamiri na ainihin wato jami'i din wallahu ta'ala a'lam duk wannan risan suna nuni zuwa ga wato abu mata a hankali ai takanan dan karka cika baki karka dauka wai kai ka fi karfin su ko zaka juya sai da kaga dama ko wallahi ba su isa ba kai ne wane ne da wane ne to zaka iya ainihin cika kakin ka ruwa ka zo kuma wankin hula ya kai ka dare Allah ubangiji ya tsare mu babu barakatul mar'a babin da ke bayani akan albarkar mace menene ke sa a samu mace mai albarka eh me in aka zo yin aure aka yi sai ka samu iyali mai albarka kwarai da gaske malam yace akhbarani muhammad ibn isma'il ibn ibrahima qala haddathana yazid qala akhbarana hammad an ibn sakhbara an al-qasim ibn muhammad an aisha an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala a'zamu an-nisa'i barakatan aysaruhunna ma'una wannan isnadi malam yace akhbarani Muhammad malam Muhammad dan Isma'ila dan Ibrahim ga kalle wannan sunan haka zahiri to sai kai ce kaman ko dai malam Muhammad dan Isma'ila al-Bukhari ne to ba shi bane al-Imam Yusuf al-Mizzi a cikin Tahdhibul Kamal yayi bayani game da cewa lalle Nasa'i Abu Abdurrahman bai gamu da al-Imam al-Bukhari ba ɗaliban Bukhari yake riwaya daga gare su yana da kyau a san wannan dan karkai wannan kwafsawar anan wannan Muhammadu dan Isma'ila dan Ibrahima dan Miksam ne wanda aka sayar da suna Ibnu Ulayya eh dan gidan Isma'ila ibn Ibrahima ibn Ulayya in kun tana mai magana kan Isma'il dan Ulayya to to to dan sa Muhammadu dan Isma'il kuma dama kini ne ga Imam Bukhari zaka ga suna hada malamai da dama tsakanin su da Imam Bukhari to wannan wannan kenan shi ke riwaya daga Yazid dan Harun babban malami shi kuma ce daga Hamad ba ana Hamad dan Salama kenan dan Dina an ibn Sakhbara daga ibn Sakhbara an ce sunansa wai Isa ibn Maimun akwai tababa game da haka Imam Zahabi yana cewa la yu'raf wannan ba a san shi wannan shine matsalar wannan isnadi an al-Qasim ibn Muhammad daga al-Qasim dan Muhammad dan Abubakar Siddiq radiyallahu an Abi Bakr jikan sai na Bakar al-Qasim yace daga amma kenan Aisha radiyallahu anha عن النبي صلى الله عليه وسلم رضي سيدنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى وسلم قال من ذال صلى الله عليه وسلم يتي أعظم النساء بركة أيسرهن مؤونة ما في كرم ماتا أو جن البركة إشتتي ماتا وتكي أيسرهن ما في سوك إنسو مؤونة وجن وحلد دعكي وجن أورنت نيمان أوري da sadaki da daukan amarya da wane ne da wane ne da yana cikin ma'una ina fata mun gane wannan wannan hadisi zaka ga lafazin ko ma'anarsa mashahuriya ce a cikin malamai ana wa'azi da shi da sauransu sai dai wannan lafazin bil akhas to mai rauni ne yana da kyau mu tantance haka saboda ainihin amana ta karantarwa duk da yake akwai lafuzza waɗanda suke sun wadatar game da wannan tunda su sun inganta zamu ishara zuwa ga wasu su shi wannan bizzat zaka ga Ash-Sheikh Al-Albani ma a cikin littafin sa Al-Fa'ifa a lambar hadisi na 1117 ya faɗa raunin sa tare da cewa akwai su malamai da suka inganta shi kamar abin nan al-Imam Al-Hakim a cikin Mustadrak din sa da kuma wasu su kaman shi kanshi Albani ya ba da labarin cewa al-Iraqi a cikin Tahridul Ihya wato al-mughni an hamlil asfar ya ce isnaduhu jayyidun sai albani yake cewa wa qaulul iraqi fi takhrij al-ihya isnaduhu jayyidun ghairu jayyidin yayi jinasi kenan ko yace magana da iraqi ya faɗa ainihin wato a cikin littafin sa cewa wannan isnadi ne mai kyau yace to ba magana ce mai kwari ba na fata mun gane wannan na ɗaya kenan to amma akwai wani wata riwaya da take tabbatacciya wadda tana cikin littafin shi dai hakim din da kuma ibnu hibbana da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna min yumnil mar'a yana daga cikin albarkan mace ta yisiru khitbatiha a sauƙaƙa neman aurenta wa taisiru sadaqiha da kuma sauƙin sadakinta wa taisiru rahimiha da kuma lafiyayyen mahaifa ta zama tana da mahaifa wato mai kyau wato lafiyayyen mace ce ita take haihuwa ba tare da sai an ta shan wahala ba na fata mun gano wannan daga cikin alama albarka daga ciki ne ba wasu kaɗai ba to sannan a za ka yi duba irwa'ul galil akwai ƙarin bayani game da wannan abin da nake so ne mana ishara zuwa gare shi shine cewa akwai mas'ala game da sauƙin sadaki da mas'ala ce urfiya abin da ake ce mu sauƙi a urf to wajibi ne a kula da shi wajen sadaki da neman aure abin da duk wanda ya gani ko ya ji labari to abin da zai hukunta cewa an yi sauƙi aka san abin da duk wanda ya gani ko ya ji labari zai hukunta cewa lalle babu sauƙi babu mutunci to ana so ya zama akwai sauki duk da yake sauki yana iya zama al'amari ne nisbi dangane da mutum zuwa mutum ko gari zuwa gari ko lokaci zuwa lokaci amma dai fil jumla ana dai horon mutane cewa a yi sauki din akwai ta kissa da ake yawan bada labarin ta kissar cewa sayyidina Umar dan Khattab ya zo ya yi ainihin wato huduba ya ce zai zai zai zai zai sanya kaidi ga sadaki cewa kar sadaki ya wuce kaza sai bayan da ya gama wannan magana sai aka samu wata mata a can ƙuryar sahu ta miƙe ta mai masa da martani take nuna cewa lalle lalle abin da yake so ya ambata ba zai yiwu ba domin Allah subhanahu ta'ala shi ya bada dama cewa a baiwa mata sadaki mai yawa ta karanta faɗin Allah wa atuhunna wa atitum idahunna qintaran kun bai wa ɗaya daga cikinsu ƙinɗar wato ƙaton zinare kenan ko tarin dukiya aka ce sai Umar ya ce asabatin ra'atun wa akhta Umar eh gaskiya ne wannan mata ta dace da gaskiya amma Umar ya yi kuskure to wannan kissa isnadin ta mai rauni ne kwarta da isnadoji mabambanta amma dai amma dai dukkanin su isnadoji ne masu rauni ba su tabbata ba akwai riwayar da Abu ya Ala ya ruwaito da Bukhari a cikin at-tarikh nasa da Ibn Jauzi a cikin Addu'afa wal Matrukin da Abdurrazzaq Sanani a cikin Musannaf dukkanin su ruwaito ruwayi mabambanta wanda suke masu rauni ne dukkanin su ka ana iya kuma littafin Mizanu ala Ijdal al Imam Zahabi da Irwaul Ghalib ta Sheikh Al-Albani da Du'afa na Uqaili akwai akwai Mujalid Ibn Sa'id shahararren mai raunin nan shine yake ruwaito riwaya da aka bata tabbata ba eh faɗin Allah kuma da yake cewa atun nisa'a saduqatihinna nihlatan ku baiwa mata sadakin su cikakke nihla bi ma'ana faribatan kamar da Aisha ta fassara wajibi ne ko kuma nihla bi tibin nafsi ku ba da su ku ba su kuɗin ba tare da sai an yi jayayya da ku ko an yi rigima da ku ba da tibin nafsi da dadin zuciya ko kuma tadayyunan ku bayar a matsayin addini ne ce ku bayar kamar da Zajjaj ya fassara fa in tibna lakum an shay'in minhu nafsan to idan matan suka ga dama su ba ku wani abu to a nan wajen fakuluhu sai ku ci hani an mari'a wannan aya al-Imam al-Qurtubi a cikin tafsirinsa yana cewa ana magana ne da su iyaye da waliyai tukunna kafa akai kan mazaje iyaye da waliyai sukan cinye sadaki to su Allah yake gaya wa cewa ya hana su cinye sadaki ba hakkin su bane to haka nan kuma babu aula kada namiji ya ainihin cinye idan iyayen ba su ma cinye ba ina fata mun gane wannan to da haka ita kanta aya ba ta nuna wai a ɗauki sadaki da yawa a bayar bane tana nuna dai a ba su sadakin su abin da ake ce ma sadaki to a ba su nasu ne da kuma batu akan sadaqul mithl irin sadakin ta shi za a bata sannan akwai hadisi wanda al-Imamu Abu Dawud ya rawaito da Tirmidhi da Nasa'i da Ibn Majah wato al-arba'a kenan sun rawaito hadisi cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ala la taghalu fi sadakin nisa kar ku dinga ainihin wato tsanantawa wuce iyaka game da sadakin mata fa innaha law kanat makrumatan ko afwan ba ba ba manzala ne fada ba astaghfirullah sayyidina umar din ne fada yace inda a ce sadakin nan zai zama wani abin karama ne a duniya au taqwa inda Allah ko abu ne da ake amfani da shi wajen wajen samun abin nan yarda Allah abu ne na tsoron Allah lakana aulakum biha nabiyullahi cita da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yafi kowa cancanta da ai haka ce annabi ya aura ya auras amma sadakin da ya bayar kaza ne mai sauki ne wane ne da wane ne sayyidina Umar ya ya ambaci waɗannan bayanai dan nuni zuwa ga cewa lalle ba daidai bane a dinga tsananta sadaki na almuhimmu wannan ita ce ka'ida game da ainihin sadaki a cikin shari'a musulunci cewa ba a tsananta shi ba a yin shi ya zama a bala'i babu babu sassauci eh tarihi ya nuna duk sadaki ko tarihi na nan kusa ko na nesa duk sadakin da aka tsawaita to zaka ga bai cika dawo da wani alkhairi a cikin harkar auren ba to da haka a sauƙaƙa sadaki dan samu a yi aure a rage yawan mata da suka cika gari ga sunan zawarawa da 'yan mata manya da ƙanana da masu shekaru da masu ƙarancin shekaru ga sunan ta ko ta ko ina Allahul musta'an Allah ka samu dace yace babu shu'umil mar'a babu da ke bayani akan shu'umcin mace a shu'um ana cewa shu'u kuma ana cewa shu'mu wato ko ayi taskini akan hamza ko kuma a sahalata da da ainihin wato fataha da damma a ce shu'u shu'u ko shu'mu abinda ake nufi da shu'um shine wato kamar da bahaushe yakan ce shu'umci wani hatsabibanci ko wani murɗaɗɗen hali ko wani rashin gane kai ko wani rashin ko wata baƙar ƙaddara ko wata farar ƙafa kamar da ake cewa da hausa ko to yana so mana bayani akan abin da ya game da haka قال أخبرني محمد بن جبلة قال حدثنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا عبيد الله عن إسحاق عن الزهري عن حمزة ابن عبد الله عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال شؤم الشؤم في ثلاثة في المسكن والفرس والمرأة wannan hadisi ne wanda yake tabbatacce Bukhari da Muslim su ruwaito shi Annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa ash-shu'mu fi thalathatin shi'umci yana zuwa ne akan abu guda uku fil maskan akan gida wal farasi da abin hawa doki wal mar'ati da kuma mata wato wannan da yace fi salasin ko a wata riwaya fi salasatin kamar da muka ji anan wato yana nuni zuwa ga waɗannan da aka ambata ba wai su kaɗai bane akwai yiwuwar a samu wasu amma dai wannan shine abin da yake shahararre kuma sananne malamai sun ta kokarin su fahimci ku su bayyana me ake nufi da waɗannan guda uku alma imam al-mazir yake cewa jumla tana nuni zuwa ga in har zai yiwu ma a samu irin abin da ake ce mashu'umci wato a canfa a ce ai mace ko abin hawa iri kaza ko mace iri kaza ko mace yar gari kaza ko yar dangi kaza ko mai siffa iri kaza tana jawo bala'i iri kaza hakanan abin hawa iri kaza ko gida a wuri kaza ko idan mutum wani abu ya faru da shi a wani gida da ya koma ya ce a ce saboda koma gidan ne ko wata rumfar kasuwa a ce saboda ita ne ko wata mota da ya siya a ce saboda ita ne ko wata mata ya aura arzikin shi ya kare ko ya samu wani ibtila'i a ce saboda ita ne to sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa in har zai yiwu ma ayi wani abu game da wannan to game da ukun nan ne yakan dace da kaddarar mutum ya zama in ya ainihin wato auri wata irin mata to sai wannan abu ya zo ya faru da shi in kuma ya sai wani irin abun hawa sai wani abu ya zo ya faru da shi duk da kokarin karewar da ake a nan kamar dai Allah subhanahu manzo Allah subhanahu wataala tabbatar da cewa lalle akwai wani element na yiwuwar irin haka ta faru da irin waɗannan da haka Imam Malik kamar yadda Maziri yake faɗa ya ɗauki wannan hadisi a zahirinsa cewa Allah yana kaddara wata kaddara sai ta zo daidai da wani abu da mutum yake kyamata na gidansa sai ya zama ta zama kamar sababi sai aka sauƙaƙa wa mutane su danganta wannan su danganta wannan sababin zuwa ga wannan abu al-Imam Ibn al-Arabi kenan Abu Kaimar Arabi ke cewa abinda ake nufi shine wato shu'umcin gida ko abin hawa ko wato mace a nan an faɗe shi ne bisa abinda al'ada ta gudana na bulancen mutane don haka aka bayyana yadda suke ainihin wato faɗa. Haka ma'ana hadisin waɗannan abubuwa ana, ana azabtar da zukata ta sanadiyarsu tare da wato san da zukata ke yi musu to amma to zukata na iya shiga cikin azaba a sanadiyarsu. Al'imamu hakim da Abu Dawuda sarwaito hadisi cewa wani mutum ya tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya manzo Allah mun kasance muna wani gida da muke wani gida adadin mu na da yawa dukiyar mu na da yawa sai muka canza gida mu koma wani gida sai dukiyar mu ta kare adadin mu ya kare sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musu zaruha zanima ku bar gidan abin zargi ne da haka kamar da Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yayi kokarin ya kore su ne daga wato ci gaba da kudirce da dashen wahalan gidan kuma su zauna dan kawai kar su ce wai ba su ba su yi ainihin wato canfi ba sai ce su bar gidan gidan gidan wani mutum ne mai suna Mukmil Ibn Auf dan uwan Abdurrahman dan Auf Annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarce su bar gidan saboda sun kudirce cewa wannan gida ga abin da yake kuma ba ba ba abin ba haka yake da suka suka kudirce ba amma shi Allah mahalicci ya samar da faruwa wannan abin ya zama daidai da lokacin da suka canza wani gida sai zama suna jin wannan abin a zakatan su sai Annabi sallallahu ya ce su bar gidan kar su hada wahala biyu suna shan wahala kuma suna shan wahala tunani kamar ya ce musu ne kamar annabi yana ce kamar annabi sallallahu alaihi yana cewa ne duk wanda yake da wani gida da yake kyamar wani abu a cikin gidan ko wata mata da yake kyamar zama da ita ko wata abun hawa ko ko ko wani doki da yake kyamar amfani da shi to sai ya rabu da shi eh sai ya rabu da shi wasu kuma suka ce abin da ake nufi da shu'umcin gida shine kuncin sa da kuma samuwar makwabta marasa kirki shu'umcin mace kuma shine a ce ba ta haihuwa shi'umcin abin hawa kuma a ce ba a zuwa jihadi da su. To, sannan ya zo a da wani isnadi mai rauni cewa, kamar da Dimiyat ya rawaito cewa doki shi'umi shi ne wanda yana da gudu amma ba a zuwa yaƙi da shi. Mace shi'uma ita kuma ita ce wata take kana zaune da ita amma tana tana wani tsohon mijinta ko tsohon saurayinta tana labarinsa ko kuma a zamance tana ma chatin da shi. ya ce shi kuma ci'umcin gida a ce gida na nesa da masallaci inda ba a jiyo kiran sallah to malamai dai sun yi maganganu da yawa akan a waɗannan ainihin hadisan wasu kuma suka ce a shi shi'umci abin da ake nufi shine rashin rashin samun fahimtar juna da matar da kuma mummunan hali da take da shi ko raina sirikai ko iyaye da makamantansu da haka wannan ya kama da abin da sallallahu alaihi yake faɗa wani hadisi na limamu al-hakim wanda yana daga cikin musnadin sa'adu dan abi waqas annabi yake cewa sa'adatul mar'i abinda mutum zai ji dadi a duniya abu hudu ne akwai al-mar'atu salihah wal maskanu salih wal markabul hani wal jaru wal jarul khair ko ko na makamancin haka makwabci na kwarai gida mai fadi mai nagarta abin hawa lafiyayye da mata ta gari amali ma ya ruwaito shi to da haka abinda za mu cire a nan a jimlace shine cewa waɗannan abubuwan mata da abin hawa da gida duka kana iya tunda da bari mu takaita akan mata tunda ita ce mahallin tattaunawa mu ma'ana kana iya ka gama ce wadda kake so ka je ka aura kana tunanin za a dace kuma ba dole a dace ba tana iya zuwa maka da wani hali markaɗe da wani yanayi mara kyau ko da wata jarabawa cikin jarabawoyi to abin da ake so sai kai haƙuri ka jure abin da Allah ya jarabce ka da shi kenan shine abin da zaka iya cira daga nan cewa ana iya samun matar da ba a tsammanin ta zama mutumiyar kirki kuma ta zama ko ba a tsammanin ta zama mutumiyar banza kuma ta zama ko a samu wata jarabawa daga gare ta ga kyau ga asali amma ba ta iya girki ba ko ba ta da mutunci ba ta san darajar na gaba da ita ba ko alwabazzara ko ciki yake zama a ta wahala ko kuma ta zama wato abin nan ya huce mahala macuciya ce ta dinga kwashe maka kuɗi ga sanan dai jarabawa iri daban-daban suna iya faruwa sai kai haƙuri da su haka Allah yake kaddartawa ainihin mazaje jarabawa iri daban-daban sai ta zai maka kafara na garin bari mu saurara anan saboda ƙwarewar lokaci sai Allah ya kai mu darasi na gaba wanda shi zama darasi na hamsin da biyar kuma na ƙarshe insha Allah a wannan littafi na mai albarka wa sallallahu wa sallam ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullah